fatiha ɗaya in na an zanna ɗaya ƙulhu wallahu ƙafa uku magabatanmu su gabata shehunanmu da malamanmu na alƙur'ani malamanmu na ilimi sauran magabata baki ɗaya maza da mata yara da manya Allah ya gafarta musu صراط الذين أنعمت عليهم اللهم لك السلام ما قرأناه إذا رواه أبوينا وأجدادنا وعلمائنا وأخواننا وزيراجنا وقربائنا ومشايخنا وأولادنا ولمن سبقنا بالإيمان اللهم اغفر لهم وارحمنا بعدهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعد وفاته بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولت والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين فافزع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين اللهم احفظنا من شر الاعداء وكيد الكائدين ومكر الماكرين وجور الظالمين وفد الحاسدين ونفاق المنافقين وشر العشرار وعتد المؤتدين وشماتة الأعداء برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله
وروي عن النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم يا الأمم النبي محمد صلى الله عليه وسلم muna cikin babi da yake mana bayani kan maganan wato illan zina da sharrin zina Allah ka kiyaye mu zina Allah mu roƙe ka alfarman manzon Allah Allah ka kare mu da yin zina da mu da zuriya har tashin kiyama zina bala'i ne zina masifa ne shi yasa Allah ya kira shi da sunan bakin ciki zai ja maka bakin ciki a duniya kuma ya ja maka bakin ciki a lahira annabi ya ce zina yana da azabobi guda shida uku a nan duniya uku a lahira na duniya nan za a tafiyar da kwarjinin fiskanka duk mazinaci ba daraja a wurinsa balle wadda kai fasikancin da ita ko da ka yi jika da ita tana kallon ka banza tana kallon ƴaƴanka banza tana kallon matanka banza tana kallon duk wani naka in ta gama ana wai tsugunawa ana gaishe ka sai ka tana dariya tana mamaki wannan ya ke wani gaishe shi tana ganin ka banza kaga kwarjinin fiska ya tafi na biyu kuma annabi ya ce za a gaza ta rayuwanka rayuwanka zai zama gajere zai zama ba albarka ko da ka shekara ɗari a duniya da kai da wanda ya shekara ɗaya a duniya ɗaya kuke domin zana guda ɗaya yana rufe ibadar shekara saba'in Allah ya kare mu ko na ƙarshe kuma annabi ya ce za ka haɗu da azaban lahira shi da fushin Allah Allah ya kare mu Allah ya kare mu to sai kuma talauci kuma duk wanda ya sa zina a gaba to ya yayi aure da talauci sun kulla da shi da talauci Allah ka kiyaye mu da ka nan mala ya ce an rawaito hadisi daga bakin manzon Allah.
Allah kala.
Ce manzon Allah ne ya ce, جزء ديكو
إن ناركم هذه جزء من سبعين جزءا من النار من نار جهنم.
to jama'a musulmi yan uwa al'umman annabi Muhammad wannan magana daga bakin manzon Allah sai mu sa kunne mu ji abin da manzon Allah ya faɗi wannan wuta da ake ta magana domin Allah ya halicci wuta saboda ɗan adam da aljani ne ya halicci aljanna saboda ɗan adam da aljani ne mala'iku ba su da damuwa da aljanna ba su da damuwa da wuta tsuntsaye dabbobi babu wani takalifi a kansu ƙarewa ma idan kiyama ta yi an zo an ma dabbobi hukunci an musu shari'a wanda ya soki wani anan duniya da ƙaho za a sa ma wanda aka soka ƙahon wuta ya rama bayan an gama kisasi tsakaninsu sai Allah ya ce gaba ɗaya su kuma zama turɓaya shi da kaji wani aya can ƙarshen suratun naba'i Allah ke cewa ya ƙudul kafiru ya laita ni kuntu turaba ko da ka dabbobi ba su da wani damuwa da aljanna ko wuta duka wannan a kanmu ne ya masharar jinni wal insi ko in tsatin mu an tanfuzu min ajasmatu rajul fanfuzu la tanfuzuna illa bi sultani to da haka wutan da ake ta magana nan jama'a saboda mutane fa Allah yi da kuma aljanu da haka jama'a mu ji tsoron Allah da Allah yanzu ko a nan duniya inda ake yin birejin nan aka ce za a ɗaura mutum a sa shi a wannan wurin ya yi minti ɗaya kawai jama'a zai yi in aka sa shi a wurin nan zai rayu zai mutu sai balle ka je ka duba ina inda ake gasa jan blok inda ake gasa blok ɗin nan jan birki ko in ka duba a yi jan birkin simin abunan taɓo ne ake blok ɗin shi sai a yi ƙofa-ƙofa a tara shi wuri ɗaya sai a yi ƙofar da za a sa manya-manyan gumaguman itace ko sannan a kunna wuta a bashi ya sha wuta wani ma sai ya kusan wata guda yana shan wuta saboda ya gasu da kyau to kowanne aka ce za a tura ka a ciki ɗan adam a sa ka a barka dole jama'a ƙaramin masifa ne to balle wannan wutar jahannama to kun ji a nan manzon Allah ya ce inna narukum hazihi gar wannan wuta na kurnan duniya juz'in go min nari jahannam annabi ya ce wato yanki ɗaya ne a cikin yanki saba'in na wutar jahannama in ji manzon Allah wato abin da ya faru lokacin da Allah ya ya ya halitta annabi Adam da uwar gidansa Hawwa akwai bishiyar da aka ce kasa shigo to wannan bishiya to Allah ya kaddara da ita Hawwa sai an taba saboda wato yaudara irin na Iblis hadan lehu ma bigururi to suka je suka ci bishiyar ta ci dalilin wannan Allah ya saukar da Annabi Adam da Hawwa nan bayan duniya a aljanna ba tefare a aljanna ba girki a aljanna babu yunwa a aljanna ba tsufa a aljanna ba ciwo a aljanna ba mutuwa duk abin da kai nufi kawai walahum fiha ma yasha'una go duk abin da kake so a aljanna kawai zai zo gaban ka ne kawai in kana bukatan tuwo ne miyan kuka ko miyan kubewa za ka shi kawai a gaban ka ne in sakwara ne miyan kifi ko miyan nama ko miyan kaza za ka shi ne a gaban ka domin qur'ani Allah ya ce fi jannatin aliya ko لا تقمأ فيها لاقيا فيها عين جاريا فيها سرور وكواب ونمارق وزرابي الرصوصة الجنة دو أبن لكيس أوى والله ما لن داشنا kuma aljanna ba abin da ranka zai kuwa sai baka wai ba sai shi bane yanzu a nan duniya an kai sha'awan kai sha'awan wani abu a yanzu lokacin zafi za a ce maka yanzu ba lokacin shi bane sai lokacin damuna ake samun shigo lokacin damuna kuma akwai abin da za ka yi sha'awa a ce maka ai yanzu ba lokacinsa ba ne ba a samu sai lokacin rani haka ne ko uwa to amma a aljanna ba haka ba ashabul yamini ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa qarhin mamdud go wa zillin mamdud wa ma'in maskub wa fakihatin kathira sai Allah ya ce la maqdu'atin wala mamnu'a to annabi adam a aljanna abinci ba sai ya nema ba ba wahala to da aka saukar da shi a nan duniya annabi adam an saukar shi a cikin duhun dare mana ga duhun duniya ga duhun daji ga duhun dare wanda kuma aljanna haske ne ba rana a aljanna ba wata amma haske ne gashi nan kal to wanda ya saba da wannan aka da aka sauke shi a irin wannan wuri akwai damuwa ko bari maka misali yanzu malam yanzu kamar kai da kake rayuwa a nan a haka cikin wani ƙauye wanda ba ba hanyar mota ma ba hanyar mota ma balle kwanta balle a ce an kai da sarki ko balle a ce an samu akwai su TV akwai satellite akwai sauran kayan more rayuwa yanzu mu a nan cikin gari ai muna cikin jin daɗi ko to aka sauce annabi adam a wannan hali da gari ya waye ya saba aljanna baya noma baya nema to sai suke shi ya murde yunwa sai yana kuka sai ga malaika jibrilu sai jibrilu ciki na na ciwo sai ba ciwo bane yunwa ne abinci ba haka sai a zaka nema ne to shi da jibrilu ya nuna mishi yadda zai zai juya ƙasa ya nuna mishi noma din nan da aka noma shi ne farkon sana'ar da aka fara yi a bayan ƙasa Iza ga zai baka zai wahala ka samu wanda ya girma a ƙauye a sai baka bai noma ba yana da wahala haka ne goyon wa to nabi adam aka nuna mishi da zai yi noma ya suka gero da gyaɗa nan da nan geron ya nuna nan da nan gyaɗan shi ma ya nuna ya matse gyaɗan geron kuma aka nuna musu yadda zai nika to amma ba abin da za a za a sarrafa shi ne wuta to sai Allah ya ce malaika jibrilu ya tafi cikin wuta wurin wurin maliku shugaban wuta ya ba shi wutan da annabi adam zai yi amfani da shi a nan duniya da shi da zuriyarsa to da abin jibrilu ya zai bakin wutan sai shi maliku sai jibrilu bai kawo ka ita Allah ne ya aiko ni ka bani wuta ɗan ƙarami wanda za a kai wa Adamu duniya ya yi amfani shi da zuriyarsa sai maliku ce yana zuwa shi jibrilu sai ya hanji wani wuta kaman ƙwallon dabino sai ce to maliku ko wannan ka bani mana in kai ya ce kai ai wannan ka tafi da shi zai narka saman bakwai da ƙasan bakwai ya dawo gidansu dan kwallon dabino ba jama'a dan kaman kwallon dabino sai ce to ɗayan na zuwa sai ya ɗauki wannan kaman kwallon dabino ya raba shi gida saba'in shi ne wannan hadisi daga jama'a kwallon dabino ina da wani girma to amma haka maliku ya raba shi gida gida saba'in sai sauran ya ɗiba ya watsa cikin jahannama yace jibrilu wannan kadai ya ishi adamu da zuriyarsa yace to ba nan tafi ta ba aikin ka bane kowa da yake shigo da haka mu je ina kaje son aje maka ya dauki dan wannan dan kankanu aka sa a wani ruwa suka ce wannan ruwan kankara ne zurfi tafiyar shekara ɗari biyar faɗi ma haka sai da shekara ɗari biyar a cikin ruwan tukuna ya yi sanyi sannan ce to mu je ina kake son aje yazo sai ga wani katin dutse ce to aje akan dutsen nan da ya aje dan wannan kankanin ya narka wannan dutsen ya koma jahannama lokacin da yake narkawan shine aka ɗebo hayakin ne aka ɗebo aka kawo mana wannan kuta ba ja bane ina barbarja ne ko in ma yayi yayi garwaji za ga ja ne dai ko to hayakin jahannama ne mala shi wutar na jahannama baki kirin ne ya fi duhun dare baki ai mun san kwanta ko to ya fi kwanta baki to hayakin ne aka kawo annabi adamu kuma annabi ya ce in kiyama ta yi ma in an je an gama hisabi na aljanna za mu tafi aljanna Allah ya sa haka alfarman annabi muhammadu insha Allah tunda muna da ubangida annabi muhammadu wallahi za mu tafi aljanna mana domin ya ce almar'u ma'ami man ahabba tunda muna son manzon Allah za mu tafi aljanna insha Allah amma sharadi in mun bi dokokin sa ba abin da yace mu bari mun bari abin da yace mu yi muna yi to idan an gama hisabi malam na wuta an kai ku wuta Allah ya kiyaye mu to shi wannan mutan zai rinda bin mu yana roƙon mu don Allah ko a hammata mu saka shi zuwa aljanna bai so ya koma gidansu to malam kai kai wani mahaukaci ne da Allah kai wani mara hankali ne dan gida yana gudun gidansu kai ka ce wai ba komai a je jama'a mu duba wannan hadisi na manzon Allah ba mu duba wannan hadisi na manzon Allah in kiyama ta yi wutan nan da muke amfani da shi zai yana gudun ainihin gidansu zai so ya koma shi ma bala'i ne a wurinsa domin a layaran ita ga jahannama jayaye bal bal bal hayakin ne amma shi ainihin ita jahannama din baƙi kirin ne yanzu a nan duniya idan hayaki ta yi shi ne wuta idan hayaki na sashi sama shi ne wutan jama'a wutan na ƙasa ne to in ka gajiya balbal a lahira to hayaki hayakin jahannama ne to masu yanzu mun mun amince mun ce ba komai wai ai da wutan da aljima wai duka daidai ne ko ka ga daidai Allah ya kare mu wuta jama'a jama'a mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah eh shi wannan wutan da kuke ganin nan fa yanki saba'in ne a cikin wato kamar yanki ɗaya ne a cikin kashi saba'in na wutar jahannama in ji manzon Allah Allah ya kare mu yakin na gani wani kissa wani hadisi lokacin Malik bin Dinar wani waliyi ne da aka yi akwai wasu mutane guda biyu wa da kani suna bautan wuta shi wan shekaran shi saba'in yana bauta ma wuta shi kuma kanin talatin da biyar suna bautan wuta to nan sai shi kanin ya ce yaya ya ce eh ya kamata mutum da muke bauta wannan mu gwada mu gani tukuna bai kamata muna cikin bautar sa mu san me zai faru ba mu sa hannu in ya kona mu to mun san wannan bauta ba zai kai mu ko ina ba mu canza ubangiji in bai kona mu ba sai mu ci gaba mun san cewa bautar na da amfani sai babban ce to wa zai fara sai ƙanin ya ce to ai kai ne babba ya ce a'a kai ka fara sa hannu to da yake shi ƙanin ya yi niyya sai ya ɗora hannunsa sai ka ta ƙona shi ka san wuta ma da bai samu ba yanzu yawanci masu aikin lantarki nan me yake zama ajalinsu duk mutumin da ya bayyana aikin lantarki yana da wahala wani lokaci ba ga ya shiga haɗarinta ba ba ruwan shi da ya kai kana aikin ta yanzu nan zai da kai eh akwai wani hudu aka ce wucin naka bai san na gida ba ko to wuta bai san na gida ba yanzu da iyayen mata din da suke girki ai ya kamata idan ana sabo wuta ya saba da su ko ko ba kamar domin kullum suna gindin murhu yanzu da azumin nan mara da azumin nan wallahi in ka kalli mata ya kamata malam kai musu addu'a za ka kawo kuɗin cefane ka ba su wannan zafin ranar da ake yin nan ka koma ka wani abindin bishiya ma zai je sa tafi mace ya kwanciya shi ga wasu na ganin kwanta suke zuwa ko sai shiga cikin cikin ruwa ya kwanta abin a cikin ruwa ita kuma tana na abindin murhu ta ɗora wannan ta kwanta wannan ta haɗa wannan inda ana sabo da wuta ya kamata a ce mata wuta ya saba da su shi wannan karami da wuta ya kona shi ce yaya ni fa wannan bauta ba zai yi ba sai wani ya ce shi kuma ba zai bari ba yace to ni mun hannu riga to shi wan shi ke ciyar da kanin da matan kanin da yayan kanin sai ce in dai ba za ka bauta ba bauta ba to ni ni da kai mun hannu riga yace to mu rabu adin ya kwaso iyalin shi ya shigo cikin gari ya samu maliku dinarin yana wa'azi ya zauna a wurin bayan ya gama ya ba shi labarin abin da ya faru da shi da ɗan uwansa shi ta haka ya zo ya naƙalta mishi kalmar shahada ya faɗa mishi ya faɗa ya musulunta sai shi ma kun jina da shi to jama'a ina so ku tara wani abu don mu taimakawa wannan bawan Allah sai sha'a shi baya so shi ya zo ya yi musulunci ne saboda Allah ba ya zo neman abin duniya ba ne idan bayan an gama an watse sai ɗauki iyalin ina neman inda zai zai zauna sai ya ji wani wani kabo haka gida ne amma gidan ya rurrushe haka wato ya zama kufai ba kowa a ciki sai sa iyalin a wurin abin ya faru ranar laraba da ya ajiye ta a wurin yace to bari zai shiga kasuwa zai je nemi dan kodago shine kaman aikin labor go aikin dako ya samu abin da za a ci wannan bawan Allah ya zo kasuwa ya zo ya nemi dako babu tun da safe har kusan magababinan la'asar to da ya ga haka sai ya kowa masallaci ya je kama ibada magaruba ta yi ya dawo gida ita ko tana tsammanin za a kawo dan abin cefani ya zo ba komai ta ce mai gida ba a kawo kun ce wallahi na yi aiki wanda na ma aiki ya ce bari sai gobe zai biya ni ya faɗa mata haka ne saboda hankalinta ya kwanta ta ce to Allah kai mu gobe gari ya waye ran alhamis nan ma ya fita ya nemi aiki ya nemi aiki bai samu ba da yamma ya dawo gidan ta ce mai gida ka dawo ba komai ya ce eh ya ce zai tsara haƙuri zai biya ni so kwanan haka ranar juma'a da safe ya fita nan ma ya je nemi aiki babu da lokacin juma'a ta yi sai ce to bari ya je masallaci kuma ya je ya san abin da zai yi ya ce na masallaci ya yi nafila raka a biyu da muke yi din nan ka san an zo juma'a ba ana nafila raka a biyu ko kafin a zauna su gaba da abin da ake yi to da ya nabi da raka a biyu ya gama ya ɗaga hannun shi ya ubangiji ni ko mai na gani na rayuwa ba zan kafirce maka ba domin na yi imani da kai imani ne don kai ba don abin duniya ba amma matata da yarana ɗan uwana mai kuɗi ne da shi ke ba mu abinci ke mana komai to idan na koma gida zai ba komai ya Allah za ta iya kafircewa ta koma wurin dan uwana ya Allah ina roƙo ka ceci imanin matana da ƴaƴana da yayin wannan addu'a ya kammala sai ya kwance shi a masallaci yana jiran yamma ta yi zai ba su hakuri to yamma ta yi wannan bawan Allah hankalinsa a tashi ya kamo hanyar gida amma sai sai turbaya ƙasa haka sai ya zuba hannun rigar shi sai ya rike kamar ya riko gari wai ya haka ne saboda in ta hange shi yana zuwa kaga hankali zai kwanta yana zuwa yana zuwa gaban shi na faduwa sai fara jin kamshi na soye-soye da abinci iri-iri tun daga waje kamshi ya buge shi ya leka cikin ɗaka sai ga abinci ne ga sunan kala-kala ga nama na kaza soyayye ga na farfesu ga na soyayye ga kuma miyan soyayye ga shinkafa ga sakwara abinci kala-kala yana ganin haka sai ya ajiye wannan ƙasar da yake hannunsa sai ya faɗi ya yi wa Allah sujada ya wa Allah godiya ya san Allah ya amshi addu'ar da ya yi shikenan ya sallama ta amsa ya zo ya zauna ta kawo abinci ita bai ta daga ina ta ce masa ɗazu bayan an sauka juma'a na ji an yi sallama a ƙoron gida ina leƙowa na ga wani mutum ne kyakkyawa balarabe shi ne ya ce mai gida ya ce masa baka na ya ce to ga saƙo wanda kama aiki shekaran jiya da jiya da yau ya ce bai gan shi ba ga saƙo idan ya zo ki ba shi dinari dubu ne a ciki to dinari dinari ɗaya yanzu yana bakin dubu ɗari biyu da takwas ne yanzu dinari guda ɗaya to in kana da abin hannun nan ka buga ka gani dubu ɗari biyu da dubu takwas so dubu miliyoyi na da yawa da yawa
eh na da yawa ce to ki ajiye to shi ne ni kuma na ga na ce zan tsaya sai ka dawo yaran nan yunwa sun jikata da haka na ɗau- na ɗauki da dinari ɗaya na je kasuwa wurin 'yan canji na je canja mun domin in samu abin da za mu yi ce fa dai kafin ka dawo na je wurin canjin wanda na bashi ya canja min da ya karɓi dinari guda ɗayan ya sa a abin gwadawa sai tambayan wannan dinarin ba irin na duniya ba ne waye ban wannan dinarin sai na bashi labari gashi gashi gashi gashi ina bashi labari sai ce ni shi ma in laƙanta miki kalmar shahada shi ma ya musulunta a hannu ya san wannan dinarin daga ikon Allah ne Yace, to amma a bakin wannan guda ɗayan zai ban dinari irin na duniya da muke amfani da shi guda dubu ta ce sauran guda 999 yana nan gashi na na ajiye a wurina amma wancan guda ɗaya ne aka ban dinari guda dubu a bakinsa da haka na ɗauki guda ɗaya na je aka sake canjawa shine na yi cekware na sayi nama na sayi kayan abinci shine aka aka yi abincin nan gashi a gabanka sai sake faɗuwa ga Allah ya yi sujada ya gode wa Allah ka san wani lokaci idan alheri ya yi alheri mala sai ka ɗibauce ka san akwai kyautar da in an maka ma kafa godiya ake yi ko wani ma zai ga ya bashe da da kuka yanzu mala yanzu misali aikin hajjin nan da ake magana yanzu sai ma a kuji aikin hajji ba aikin hajji kusan miliyan bakwai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai wanda suka yi ajiya kenan ma sun ajiye miliyan hudu da rabi za su ciko miliyan ɗaya da dubu ɗari tara da ‘yan kai a cikin miliyan biyu dai ƙanƙani ne babu kuma an ba su sati nan da sati biyu wanda kuma zai biya sabo fresh ba na ajiya ba miliyan takwas ne da dubu ɗari hudu da hamsin da hu- da da shida ne ko da wani abu a kai To jama'a maganan manzala ya zo ko bai zo ba annabi ya ce ku je aikin haji tun tun tun ba hana ku ba to haka muna kiran gwamnati jama'a ne suka zaɓe ku muna kiran shugaban ƙasa da mataimakin shugaban ƙasa da ministan transport kenan ko da duk wanda suke da hannu a cikin lamarin aikin haji ku duba abu ne wanda ya shafi addini ba ana zuwa a je a yi sharholiya ba ne ana zuwa a je a ma ƙasa addu'a amma jiha addu'a ko amma jama'an ƙasa addu'a kuma kun san cewa Najeriya muna cikin matsala muna cikin matsaloli ga 'yan bandit ko ga 'yan kidnapper suna da yawa ga 'yan bindiga, ga 'yan fashi, ga talauci, ga ɗin suna da yawa suna da yawa shugaban ƙasa, mataimakin shugaban ƙasa da wanda suka fike da hannu da shugaban majalisar da taɓaiwa, da tijai da kuma na wakilai muna kira gare ku, ku duba, ku yi haƙuri ku sa hannu a sassauta wa bayan Allah. Kar ku yadda maganan annabi ya tabbata a kanku. don annabi ya ce ku je haji tun kafin a hana to kar ku yarda a ce a zamanin ku ne aka hana aikin haji an ba Najeriya kujeru 90 ne dubu 90 amma har yanzu ba a samu dubu 50 ba dubu 40 ne da an wani ɗan- ɗan kai amma da zai hulɗar da rabi ɗin kuwa a miliyan hulɗar rabi ɗin ma dubu 40 ne da ɗan kai ko da biyar ne ko da hudu ne na manta to yanzu an ƙara wannan kuɗi a cikin wayannan ma akwai da yawa da ba su iya cikawa ba kuma an ce an ba da nan da sati biyu to muna kiran gwamnati ku yi haƙuri ku tausaya wa al'umma ku tausaya mana ku sa hannu a aikin haji aikin ibada ne don aikin haji yana daga cikin shika-shikai na musulunci muna kira gwamnati shugaban ƙasa mataimakin shugaban ƙasa shugaban majalisar da tijaiwa da na wakilai da wanda suke da hannu akan wannan abu ku duba talaka wannan su suka zaɓe ku an yi muslim muslim ticket mun yi kishin addini mun zaɓe ku saboda ku ƴan uwanmu ne musulmi ku duba wannan al'amari muna kiran shugaban ƙasa da mataimaki a duba wannan al'amari yanzu malam wani in an ba shi kujerar ma aka ce miliyan akan miliyan bakwai ɗin nan zai ba shi kudin ko ba ka wani jama abin ya yi tsada da yawa muna addu'a shugaban ƙasa Allah ya taimake ka Allah isa ka sa a rage wannan abu kai ba mataimaki muna addu'a Allah ya taimake ka Allah sa ku sa a rage wannan abu muna kira gare ku annabi ya ce ku je haji tun kafin a hana isa ce yake ce mana akwai wani kisa ko yake cewa misali in Allah ya baka kuɗin da zaka biya haji yi kokari ka biya har ka ce zan bari sai wani shekara shekaran baka san abin da zai zo ba in ka samu kuɗi kar ya ruɗe ka ka je ka sauke farali ita misali mutane ne guda biyu sai Allah ya ba su asir kama fakara asan fakara ko yana da wahalar kamu ko so kama wannan ya kama wannan ya kama sai ɗaya ya ce to mu yanka buci sai ɗaya ya ce a'a ni ba zan yanka na ba sai ɗaya ya yanka na shi ya fige ya gyara ya gasa ya zauna ya ci ya ƙoshi ƙashin da da da da gashin duka ya tara a gaba shi kuma ɗayan ya ƙi yankawa ya riƙe suna gindin bishiyar suna zaune sai bacci ya kama su gaba ɗaya can an jima sai suka farka shi wannan ta gudu shi kuma wannan ga gashin ga ƙashin a gaban shi tsala waye mora waye mora jama wanda ya ci shi zai da aka yi ne ga gashin yana kallo gashi ba zai gudu ba ga ƙashin yana kallo amma shi wajen ba to sai ya ce wani misalin mutumin da ya samu kuɗi kenan ya ƙi zuwa aikin haji da wanda kuma ya daure ya je ya sauke farali domin idan Allah ya baka kuɗin Allah ya kira ka in dai ya baka kuɗin ko kuma an biya maka Allah ya baka in ka ɗauka ka je ka ka canja ka ƙi zuwa to Allah ce amman ka fara fa inna Allah ganiyun anil alamin haka dai komai lalaci shi wanda ya je ɗin nan in ya fito daga gida a'a ya alhaj alhaji ka fito ko amma shi wancan da kuɗi ya ƙare inda ana an ana ana oga ko ana mai gida a sha jatau jatau ka fito sunan ka na jatau ya dawo ka san kuɗi na ɓoye suna ko in kana da kuɗi za a ga ana kiranka da wani sunaye daban-daban jama'a mu yi ƙoƙari muna kiran gwamnati a taimaka wannan kuɗi ya hau da yawa ma miliyan bakwai ko ba in ka biya ba dole za ka tafi za ka wayo iyalanka ko abin da za su ci na kwana arba'in ko hamsin kuma za ka riƙe wani kuɗi saboda guduri a hanya daga nan zuwa abuja ko kuma ka sauka daga abuja zuwa gida haka ne ko ko bayan haka za ka rike wani kuɗi saboda ɗan wasu matsalolin ya taso ko kaga kuɗin na da yawa Allah ubangiji ya sa jami'an gwamnatin su rage wannan abu Allah ya hori shugaban ƙasa da mataimaki su rage wannan kuɗi muna kira gare ku shugaban ƙasa da sauran da suke da hannu ku duba wannan al'amari mu musulmai ne ba muna zuwa kasuwanci ne a Saudi Arabia muna zuwa mu je mu yi ibada ne kuma a cikin ibadan nan muna yi wa ƙasa addu'a ko ana yi wa jiha addu'a ko muna muku addu'a kuma don zai wahala a je a yi tsayuwan arfa baka ji tanti tanti jiha jiha suna ma ƙasa addu'a ba ana ma shugaban ƙasa ana ma mataimakin shugaban ƙasa ana yi wa gwamnonin jihohi ko ana yi musu addu'a yanzu na gonan Kano abba ne kuma ya sunan shi abba gida gida ya ce duk alhazan kowanne ya taimaka mishi da kuɗi dubu ɗari biyar ɗan rage raɗaɗi amma duk da haka dai dubu ɗari biyar ana neman 1.9 ya kaga an ɗan rage ne dai muna kira gwamnati ku sa hannu ku taimaka talakawa ne don yawanci manoma ne sai manema ko Allah ya rufe ku da ragewa don haka wannan bawan Allah ya faɗi yayi wa Allah sujada sai ba ta ce masa na ga ka ɗauko wani abu a hannun gani ka ajiye a can sai ce dace gani ne a ciki ta zo wurin abu tana buɗewa ta ta ga Allah ya canja wannan ƙasan ya zama gari duka wannan albarkacin ya yi imani da Allah ya yi imani da manzon Allah kuma ya kauce ma wutan duniya to a ce mutumin da ya kauce ma wutan duniya a ce lahira ma zai kauce mata da ka jama'a mu ji tsoron Allah kun ji wannan wuta na duniya kashi ɗaya ne a cikin kashi saba'in na wutar jahannama Allah ya kare mu
وروي عن النبي صلى الله عليه an rawaito hadisi daga annabi Muhammadu annabi Muhammadu jama'a manzo Allah fa ya ce wanda yafi kowa rowa a duniya wanda aka kira sunana bai ce sallallahu alaihi wa sallam ba ko kana sallah na farilla ko nafila ko kana tsaye ko kana zaune a kowane hali kake kaje an ambata sunan annabi aka ce kamar salati kuma sallanka ba abin da ya same shi Allah ya ba mu albarkar manzon Allah to wannan hadisi daga bakin annabi me yace أنه قال ita manzon Allah yace
أنه قال لجبريل عليه السلام yace shi manzon Allah ya ce wa malaika jibrilu me
تبلي تبلي تب sifli
تب تب النار تب النار yawa siflin na rago ka sifarta min yaya wuta yake in ji manzon Allah ya tambayi mala'ika jibril zaka jama'a mu sa kunni mu ji abin da ya faɗa wa manzon Allah shin jahannama nan wannan wutan nan irin wutan murhun gidajenmu ne mu sa kunni jama'a mu ji waɗanda suke ɗaukar lahiran nan kaman wasa ana ana bari bari bari mutum ya kau da kai kuma san ji an ce bari ba menene ba bari ba shegiya ba ce ko in ka ji ana ce wane bari wane bari wane bari ba ba shagiya ba ce ba tana da ubanta akwai ranakin dillaci shi ne ran da aka zo aka ɗauke ka a cikin gidanka kana kwance sharaf za a maka wanka mala'ika zai da ce to wane da kana yin wanka kai kaɗai ka sa wando ka sa riga to wannan shi ne wankanka na ƙarshe ta zo kuma kana kwance za a ga ana sa maka kwanjar lego ana sa maka riya ga mutum kai na ji nan ya ji yayi na haka ɗagami bayan an gama wankan kuma za a kawo makara to mala'ika zai ce to kana tafiya ka dawo ka je Kano ka je Kaduna ka je ina ne ka dawo go to wannan tafiyan ka tafi kenan ba dawo sannan bayan an haɗa ka a cikin likafanin an sa ka a cikin makara za a kira matanka da 'ya'yanka da 'yan uwa kowa ya zo ya ganka shi sallama da kai a ce haka ake ko jama a ce mata ku shiga kada kwanta kana ji masu kuka na yi masu gurnani na yi masu jimami na yi kuma a cikin matan na kawai ta kuka take ba ba kuka kula da annabu ba ne tana kukan mai ba su tuwo ne ya mutu ita inda na ka samu wani zai bata abinci kai shi kenan an gama da kai waya kanu ba ya saka ne fitu rajibo eh in ka mutu ka wuri wani an raba gado an bata in ta yi sabon aure da Allah gadon da da da akwata da kan shi shi za ka gidan za a canja sabon gado sabbin kujeru go za ta yi sababbin kayayyakin daki ta tare in bisa kaddarawa ta kwanta bacci ta kanka cikin bacci asa yanka da gudu wurin wurin malamu akarabaka Allah wallahi a taimake ni da ayatul kursi wallahi yana zuwa wurin a cikin bacci wai a lokacin ko ba ta buƙatar ganin ka to idan an hada ka haka za a dauko ka a makara a wuce da kai daga falonka barandanka filin gidanka ƙofan gidanka kuma a zo a ajiye ka a ƙofan gida dama mutane ga sunan kowa an kowa kowa yana ina Allah Allah ko ana ajiye ka neman zai zo ya tsaya kanka ga ma mu kuma an yi sau mala'iku kuma suna kallo da kana yin sallah kuma ga shi yau ka ake ma sallah dama duk wanda aka haifa sai an kira sallah a kunnen dama ko a tada ya kama a ina a kunnen hagu to duk yayin da aka ce an kira sallah an tada ya kama jama'a me za a yi sallah ko to kai an tare an kira sallan an tare da iqama amma sallan ba a lokacin bane ran da kuma shine da an ajiye ka nan sallan za a yi idan ka ce ga sallan gawa ba a kira sallah ba a tare da iqama domin an riga an tuntuni daga zuwa kawai liman zai kabbara ne Allahu akbar ma mu kowa ya kabbara alhamdulillahi alladhi amata wa ahya alhamdulillahi alladhi yuhyi al-mauta ko har zuwa wa ala kulli shay'in qadir ko amma annabi salati tana fara Allahumma innahu abduka wa ibn abduka wa ibn ammatika anta khalaqatahu wa razaqatahu wa amattahu wa anta tuhyihi wa anta kaza kaza kaza in kai na kirki ne malaika yana amin liman amin Allah sabu sabu haka Allah Allah ya sabu sabu haka amma wallahi tallahi in mutum ba na Allah bane sai mala'ika ce ni ban ka daina wahala a kawo mana shi ya ce ƙarya ne la ilaha illallah wallahi malam yana ji ina kwace yana ji ko ba daman gudu in an dauka ana zuwa kabari yana ina za ku kai ni ina za ku kai ni mu ba ma ji sai mun kai ka ai ka ce ƙarya ne sai mun kai ko ana dawa malam ga wannan mako da kuke ga kuke tafiya nan ina jin abubuwa ba mu da ba ma ji ne kawai ina jin abubuwa da an kawo wasu kabarin da Allah da ƴaƴan shi da matan shi akwai wanda zai dafa kasa ciki kowa ya ga ya buce wasu kabarin ka da kasan da yake yamma ko sai kuma an zuba shi a gabas shi ne yamman shi ne da a waje ko ya koma yamma shi kuma na gabas da shi ne a ciki da kuma itace an jajjera da ganye an zuba a gefe kowa ya zo su kawan za ga yayi burki can ana zuwa da kai ko da ke kai ake jira ana zuwa za a kawo mutum a miƙa shi a cikin kabarin la ilaha illallah muhammadur rasulullahi haka za a miƙa mutum ana ajiye shi kaje ana a kwance daurin go na wurin kai da tsakiya da na wurin kafa za a kwaikwance kuma da kuma ta kayata ce kuma oh la ilaha illa la ilaha illa oh haka ba kuma iyayen mu ko ba shi mun kai su da hannun mu muka je muka sa su a cikin kabari da mazan da matan da ƴan uwanku da ƴaƴanmu da abokananmu da sarkanmu haka muka je muka saka su a kabari bayan an jera itacen kai ko dan huni da ce a toshe nan toshe nan nan ga nan ya bude kana kwanci duk kana ji idan ka suka surutu a wurin saka ji gawon na cewa wani mai na maka shi sa ba a san yawan surutu a makabarta idan an sa itacen kuma sai a kawo ganye go a zuba kuma a turo ƙasa wanda yake yamma go shi ake fara turawa da yana waje ya koma ciki sannan an gama kuma ya yi lebur kuma a turo wancan na gabas ya hau kai ike nan kuma in masu addu'a ne mu tsuguna mu yi addu'a ko akwai wanda ba su addu'a masu a tashi a barka shi kenan an gama da kai kenan sai kiyama kuma da jama'a ba ji tsoron Allah wannan rana ina nan yana zuwa ina nan yana zuwa to kun ji manzon Allah yake cewa malaika jibrilu ka sifanta min yaya wutar jahannama ike yaya wuta ike jama'a mu sa kun bi muje فألا يا محمد sai yace da manzon Allah ya Muhammadu سوداء مظلمة wutar jahannama baki kirin ne kuma sannan musulmatun ne duhu eh Allah kare mu لو أن مثل خلق ورقه ibratu go عبرته ita inda misalin kofan allura na wutar jahannama zai dan furto ta haka ya dan zubo ta wuta zuwa nan duniya
Dara da wannan yana na shi shi.
ne ai zai furto dan wani dan kafa haka ko dan wani dan wani tsatsi na wuta haka nan nan duniya La'araka ma ala wajen arabi.
la ilaha illallah manzo Allah abin da jimi ce manzo Allah wallahi wannan dan wutan nan da ya biyo kofan allura ya fado a duniya zai kona duk abin da ke bayan ƙasa la ilaha illallah la ilaha illallah misalin kofan allura ta jama'a kofan allura in zai dan fito daga ciki wutar jahannama ya dan biyo wannan kofar bakin iya wannan ya zubo a duniya zai kona duniya da abin da ke cikin duniya to kai dan adam ka ce ka amince a je lahira o o o o malam akwai wanda annabi ya ce fa in in da kai dan wuta ya shekara dubu arba'in wai ya fi kowa samun sauki shekara dubu arba'in ba kuma ba irin shekarun duniya ba awa daya awa daya na lahira yana bakin shekarun duniya 700 ne awa ɗaya na lahira wanda yake kawo dubu arba'in a cikin wuta wai ya fi kowa samun sauƙi dalili wata rana bayan an yi hisabi na wuta suna wuta Allah ka saba ma ciki ta wani bawan Allah ina ce ya hannanu ya mannanu ya hannanu ya mannanu abin da ke ta faɗa kenan to jibrilu yana kewayawa ina ɗan zagawa shekara dubu talatin da shida ya yi yana jin wannan zikirin ya hannanu ya mannanu ya hannanu ya mannanu ya hannanu ya mannanu to masu kin zikiri ka ci ka yi zikiri a duniya za ka je ka yi zikiri a wuta inda ba za ba za kalle ka ba to sai je faɗi ga Allah shi ya Allah ina jin wani wani tasbihi a cikin wuta ina tsammanin kuma daga cikin al'umman amini na ne habibi na annabi Muhammadu ya Allah ka bani ceton wannan mutumma sai Allah ya ce Jibrilu je kawo Malik ka ce ni ne baka shi na baka ceton sa sai ya zo Maliku sai ce to bari je ne maka shi idan Maliku ya shiga cikin wutan sai ya shekara dubu hudu bai san ina mutum da yake ba don shi ma ni kudin wutan tana shi kai su wutan tana ɗorai shi da jin wutan haka Allah ya ga dama ya hore mishi zai shiga nan ya fita nan shekara dubu hudu to ga dubu hudu ga talatin da shida nawa kenan ga dubu hudu ga talatin da shida ba dubu arba'in ba sai da yake jibrilu ni ba ban ganshi ba sai komo ga Allah sai Allah ya ce jibrilu ka koma ka ce wa maliku ya shiga cikin fadama kaza a cikin fadaman akwai rijiya kaza a cikin rijiyan akwai akwati kaza a cikin akwatin akwai bishiya kaza a cikin bishiyan akwai lungu kaza a cikin lungun akwai fako kaza ya shiga wurin zai gan shi la ilaha illallah ana akwai bala'i a lahira ba akwai bala'i wa ashabu shimali ma ashabu shimal fi samumin wa hamim wa zillin mi yahmum la baridin wala karim Allah karim Allah kare inna jahannama kanat mirfada liqadina ma'aba labisina fiha aqaba la yazuquna fiha bardan wala sharaba illa hamiman وغفاقا جواء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء نهتيناه كتابا لألا يجي فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا Allah karim za mu ji tsoron Allah wallahi sai shiga cikin wutar shi maliku din sai shiga in ya shiga cikin sai samu mutumin nan da macizai da kunamai sun rufe shi kuma annabi ya ce kunaman wuta girmansa kamar girman jaki ne a jikinsa akwai bindi bindi dubu saba'in kowane bindi akwai kari dubu saba'in kowane kari akwai kogin dafi kala kala kala kala dubu saba'in a kunama ɗaya macijin wuta kuma shi kuma kowane guda ɗaya kaurin shi kamar kaurin itacen dabino irin manyan dabinon nan tsawo kuma zira'i saba'in in ji manzon Allah kuma haƙoransa wato ƙarfe ne na wutar jahannama duk inda kunama ya yi harbi ko maciji ya yi fara naman wurin zai ringa narkewa ne kamar a zuba wa gishiri ruwa duka wannan akan mutumin da ya kafir cewa Allah da manzon Allah to ya samu mutumin na a wannan hali shi shi malaika maliku sai kama shi ya girgiza ya girgiza sai su zube har kagutan ma duka ya zube sai ya bude ido in ya ga maliku ne ce maliku wani azaban kuma za ƙara min sai ni ban sani ba ni dai an can kawo kare shiga na sai hauro da shi ya zama kamar gawayi mana ya kone ya zama gawayi domin annabi ya ce in za a kai dan wuta wuta fa malam ana ana ana kawara shi kamar daga maka zuwa madina kamar daga nan zuwa kano shine kaurin dan wuta ka san kaso ne ko kuma annabi ya ce za a burda tsakanin fatan da kashin a zuba kunamai da macizai ga kuma saboda suna sara amma kafar shi wurin wurin wurin siriri kaman kafar sauro ya fi nasu kauri kafar sauro kanshi kuma na sauro ya fi nasu girma haƙoransa kuma kaman girman dutsen urudu duka wannan shi ne sifar ɗan wuta saboda wuta ya ji daɗin lasa manzala ce in za a kai ɗan wuta wuta da irin jikin wannan zai gode Allah domin idan an jefa shi kafin ya je wutan ma ya riga ya narke a'a sai an canja shi an je an yi body work ɗinsa duk wani karan shaf da su menene mai sunan abu na injin nan malam eh duk an cancanja su haka aljanna ma in za a kai mu aljanna da wannan jikin mu nan an soce mu sai an je an yi kwaskwari mu eh nan bayan ka da ya dan lallotse da wasu abu duk za a je a mimmike kamalar a mai da kai chances za a mai da kai tsawo kaman annabi adam zira'i sittin sannan a maka kyau irin na annabi yusufa sannan kuma a maka shekaru irin na annabi isa talatin da uku ko da ka mutu kana shekara ɗari ne zaka dawo young boy ba gemu sai gashin baki gashin bakin ma ba baki ba kore eh ga irin ɗan dara da ramala ga kanan cip cip kuma za a maka jiki irin na manzon Allah za a maka murya irin na annabi dawo haka za a dawo da kai ka zawo tantalele sannan a baka ‘yan mata guda dubu hudu zawarawa kuma irin wanda mamansu ya ɗan sauka shi bai faɗi ba kuma shi bai tsaye ina ɗan rawa haka haka ɗin nan su kuma dubu takwas ba kuma horin idi guda ɗari wannan shi ne wai kwamin taɓi wani ce wai malam ya zan yi da su wanda ya baka nan duniya kai sai baka yi zaka yi da su ai ku zaka sai a zo da wannan mutumi sai a ɗauke shi kuma akwai wani ruwa tsakanin jahannama da aljanna ana kiran shi ma'ul haya wai ruwa rayuwa to sai a sa shi a cikin ruwan to yana nutsewa sai sai dawo kyakkyawa kuma sai dawo kuma duk wannan ƙuran ya tafi sai dawo kyakkyawa amma a goshinsa an rubuta aljahannamiyuna itiqa'ur rahman minan nar eh in muna aljanna dole mai gaji da wannan mun san wannan ya dan shawuta eh sai mu dinga a wannan ya sa wannan ba ya sa eh dole aka yi wuta aka ɗan ƙona shi aka zo da shi ana ake ganewa to wannan abu sai dame su sai kai ƙara wurin manzon Allah ana zolayensu to sai Allah sai sa a share rubutun to ko da an haɗu ba za a gane wannan ya sha wuta bai sha wuta ba to da aka da wanda ya rawaito hadisin Abdullahi ibn Abbas yace ya Allah in ka kaddara cewa zan je wuta to Allah ka sa ina daga cikin wanda zan shekara 40 a cire ni to ashe duk mutumin da ya shiga wuta malam ya shiga kenan labisina fiha aqaban makisina fihi abadan go Allah ya kare mu to kun ji daga bakin malaika jibril yace wutar jahannama bakikirin ne kuma sannan duhu duhu sosai sauda a muzlimatun go muje
ولو أن ثوبا من ثيابها yace da za a dauko tufafi guda ɗaya a cikin tufafin yan wuta علق بين السماء والأرض a zo a rataye shi tsakanin sama da ƙasa a sa rigan a nan duniya haka ɗan rataye shi tsakanin sama da ƙasa jima in ji malaka duniya ina ina faɗa wa manzon Allah لمات أهل الأرض to min me من نتن من نتن ريحه Allah yace wallahi duk wanda yake bayan ƙasa zai mutu saboda ɗoyi da warin rigan warin rigan duk zai kashe kowa ina jin ba nan duniya ba akwai irin masu nukiliya ɗin nan ko wanda ake cewa in suka sake zai kashe kowa ko to rigan mutu ya fi wannan to malam wani fa ba faɗa mutum bane rigan dan mutu ne ba rigan rigan kaw- kawai na ka saka shi a nan tsakanin sama da ƙasa wani rigan zai kashe kowa duk wanda ke bayan duniya zai muku ko jama'a wannan ne zaka ce kai kai amince Allah ya muna mana ƙauna Allah yana son mu ya ba mu dan gatansa waye wannan jama'a tun da Allah ya ba mu annabi Muhammadu ai Allah ya, ya so mu jama'a kun ga soyayya ne manzon Allah yake tambaya a faɗi don mu ji gyara kayanka gyara kayanka ku jama'a mu gyara mu gyara eh duk abin da kaje an cewa na bari bari bari amfanin ka ne mana amila salihan fa li nafsihi wa man asaa ba fa alaiha yanzu misali Allah ce kar kar ayi sata mutum yaje sata kayan mutane aka kama shi ana duka shi da Allah ake duka shi ake duka ko Allah ta kar a nemi matan mutane ka je ka ga kwarto an zo an tsare kai da yayi tsuru tsuru ko amma an tsare tsira a cikin tarko da shi da Allah wa yake ji- jin kunya shi duk abin da kaji Allah ya ce mu bari mu bari mu bari manzon Allah ya ce mu bari mu bari amfanin mu ne jama'a yawa kuma malamai suna suna faɗa mana kar mu zage su me ruwan malami ko in ka bana malaman nan ba ka sha ruwa ba ina ruwan mala ga kogi nan ga rurabe ruwa je ka sanye inda shan ruwa ne za ka mutu malam ma zai mutu kowa ma zai mutu ko kuma abin da Allah ne ya yi alkawari Allah ba fashi inna Allah la yukhlifu al-mi'ad Allah ya riga ya mana bayani والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها مين؟ خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها مين؟ خالدون لا رجاء يا جماعة يا شيء إن كابيني كاي إيماني كايك تتاوان أيك تنسى كأهل الجنة ومن كتك الجنة بانفتا بني نهر أبداني الله قصامنا فيه amma in ka kafirce mini ka karyata ka ce waye je ya gani in ka bada malaman nan kaza kaza kaza waye je kabarin ya je ya gani duk wannan ana faɗa ne sun dai aba mutane tsoro sun dai ayi kaza kaza ayya dan uwa ina kakanninmu ina iyayenmu ina malamanmu ina shugabannin garin nan jama'a ina wanda muka sani masu gidajen garin nan na da wanda muka sani ina suke duk sun tafi ina suna kabari mu ma wata ran za mu wayi gari mu ma muna kabarin ko an jima ko gobe yanzu ba mamaki gobe kamar hakan nan ba mamaki wata ila muna kabarin yanzu ba ga sallah na zuwa ba ko wallahi malam ba mamaki a cikin mun nan akwai wanda sallan ba za a yi da su ba kaga wata yarinya nan go yarinyan gidan baba na musa kafir da go tana kabari mu ma da mu nan wataƙila za a yi da mu wataƙila ba za a yi da mu ba wallahu a in kuma a taron na akwai mai garantin zai je sallah ya daga hannu ya gani ka sha mamaki da ubangiji daga hannu daga hannu mana jama'a mu ji tsoron Allah jama'a mu ji tsoron Allah kun ji fa annabi ana faɗa wa manzon Allah ne an da ɗauko rigan ɗan wuta a rataye nan tsakanin sama da ƙasa saboda warin rigan warin rigan kowa zai mutu to amma ka ce wai kai ba komai Allah ce kar a sha giya ka ki bari kar a yi zina ka ki bari kuna nan kuna aikata abin da Allah ya hana zina zina gashi nan ya zama ado yanzu duk wanda ma bai zina ana masa ganin wai bai bude ido ba haka ne ba ya bude ido ba musamman matan aure kuna ɗakin aure kuna nan kuna bin mazan banza a waje kwanan nan nake gani cewa wata mata wai ta mijinta ya biya mata kuɗin umra ai tafi umra a shewa ta je tana Abuja a gidan wani sati biyu buga passport an buga mata visa an buga mata ta shiga saudi arabia an buga kuma ta fita kuma har da araba jallabiya da abubuwa duka ta kuma ba ta je hajjin ba tana nan a gidan wani a abuja wato mijin ne ya ga alaman alaman ta shi bai je da ita ba shi ne ya je wurin masu mtn din ce yana so a binciko masa file kafin malam duk abin da kake a wayan nan malam ana so a gaishe yanzu a gaishe ko irin jefa wasiƙa din nan text message kenan ko in kai ko da ka share a wayan ka yana can bai sharu ba ina nan bai sharu ba in ma bidiyo ne ka tura ko kai sharing in an tafi can ina nan ita matan wata abinan waya ɗaya ne a hannunta amma da aka je can aka je aka bincika waya kana da waya guda hudu sauran ina koyi mijin bai sani ba tana nan tana fasa tana da manya-manyan kwastomomi zan je gidanmu ana kiranmu tana hotel muna da taro a gida tana hotel in baki tuwo ba Allah ya ga dama ya kama ki a hotel din Allah sai kashe ki kai ma ka ɗauki matan mutane ka kai ta hotel kai ma a hotel ɗin Allah sai kashe ka Allah ya ga dama kowa ya ganka suna nan a cikin mutane malam suna nan ba su da aiki sai ɓata matan mutane yanzu zina ya zama ba mazawa ba mata ba ba matan aure ba zawarawa ba ba ƴan mata ba kaga wata yarinya budurwa ce amma malam ta san namiji ya fi saba'in kaga yarinya kana wata da za tana kallon ka da ido suna maka wani kallon gani gani to me ta sani ta sani ko ubanta nake zuwa ka tana kallon uban wani iri ne kawai tana musu kallon uku fizi ta sani in kun zage mu kun gaji kanku ne me ya shafe mu za mu je kabari ko ma za ku je kabari dukkan mun nan wa zai rayu a duniya jama'a inda akwai wanda ya kamata a bari ya rayuwa ya jama'a ina yake yana nan a barzahu yana nan a barzahu tunda annabi ya tafi kan waye zai rage babu haka jama'a mu kiyaye mu tuba mu tuba jama'a zina ba kyau zina masiba ne mu je
ولا ولو أنا ولو أنا قدرت من من الزقوم yace wa manzon Allah inda dugo daya na itacen zakum zakum din wani bishiya ne a cikin wutar jahannama shi wannan zakum din ganyen sa in ya faɗo a cikin jahannama ta dinga ihu kenan sai an kauda wannan ganyen shi kuma ganyen shi kuma bishiyan akwai wani tsutsa in ya kama shi yana ci shi kuma ya dinga ihu kenan shi kuma tsutsan akwai wani ruwa in ya ɗaga a jikin shi kuma ya dinga ihu kenan azaba kan azaba duka wannan akan ɗan adam ne Allah ya ce karka yi karka yi ka ce Allah ba zan bari ba mune Taraju ila al-arali ita inda za a ɗauki wannan bishiyan ɗigo ɗaya na bishiyan ya- a a jefo shi bayan ƙasa la afsadat ala ahli al-arali
ne ma an ma ma yasitahu yasitahu
al'umma ne ce ma'aishahu ice wallahi wannan digon guda daya duk wani shuka da aka yi ko wani abu na rayuwar dan adam zai bata zai daci ba zai tuwa
ولو أن ملاكا من اللقمات عشرات
من التسعة عشرة ko?
تسعة عشرة الذين ذكرهم ita inda za a turo mala'ika guda ɗaya a cikin mala'ikun nan goma sha tara da ƙur'ani ya gaya mana في كتابه a cikin littafinsa cikin wani sura kenan laha tis'ata ashar go eh salisa a cikin salisa ilin ne go to
لا لا تمام في كتابه a cikin littafinsa da ya ambata na alƙur'ani
برز إلى أهل العرب
Mhm.
إلى أهل العرب لما أهل العرب ita wallahi da mala'ikan nan zai ɗan yi zai zai zo ya wuce hutun shi huti na mala'ikan ya ɗan bugi ya ɗan bugi bayan ƙasa من تشويهه duk wanda yake bayan ƙasa zai mutu saboda wato hucin wucewar mala'ika واضطراب خلق- خلقه da kuma sabawan halittar mala'ikan a wani shakali ike na ولو أن خلقة من من سلسلة inda za a ɗauko da'ira ko kace kewaye ɗaya na sarƙa wutar jahannama
التي ذكرها الله تعالى في كتابه wanda Allah ya ambata a cikin alƙur'ani درجة إلى العرل a ɗauko guda ɗaya wato curi ɗaya haka يهدمتها إلى العرل a jefo shi a nan bayan ƙasa zai rufe ƙasan har zuwa ƙasa bakwai misali yanzu kaman a- a ɗauko idan irin dalma dalma da irin manyan dalman da ake yin nukiliya da shi ɗin nan a sako shi a kan rufin ɗaki da Allah me zai faru zai rufe ɗakin go to za ka sako wannan sarƙan a bayan ƙasa zai rufe ƙasa ta ɗaya ta biyu ta uku har ta bakwai saboda bala'in nauyin wannan sarƙa ثم لم تستقر sannan kuma ba zai tabbata ba zai wuce abin shi ya koma gidansu to mun ga ruwan kwana ko to Allah sa mu dace Allah ya kiyaye mu azabar jahannama Allah mu roƙe ka Allah kare mu daga zina duka wannan ba jama'a akan mazinaci ne akan mazinaci ne Allah kare mu Allah sa mu gama lafiya Allah mu roƙe ka albarkan wannan wata Allah kai mana kariya da zina To jama'a yau na fula raka a goma sha biyu ne bayan fatiya kuliya ɗaya mun sabbi ɗaya kai kuliya ɗaya haka ne ko raka a goma sha biyu bayan fatiya sabbi ɗaya kuliya ɗaya in an gama sallah ya nuru ya nuru ɗari Allah ne sai mu da yi kuma muna roƙon jama'a qul huwallahu kafa uku zuwa ga ruhin sahabban manzon Allah wanda suka yi yakin badar a irin wannan rana ne wuri aka yi yakin badar kuma yakin badar din nan shine yakin yakin da ya daga musulunci ya rusa kafirci shine yakin farko da manzon Allah ya fara yi a wannan yaki Allah ya nuna wani iko sahabban manzon Allah kwata kwata yawan su 313 amma Qurayshawa mutum dubu ba hamsin abin hawansu ma kawai ya ninka sahabban manzon Allah kuma a wannan yakin su sahabban annabi takobin su takwas ne takobi takwas ne sulke na yaki guda shida dokin hawa guda biyu sai mashi guda hudu yawancinsu sun nuna kwanji ne karfi suke kama kama da karfin tsiya za a kama shi a lankwasa a karya shi da haka suka ma waɗannan ƙorishawa illa sai suka kashe saha wato ba ƙuraishe kafirai guda saba'in suka kama guda saba'in amma sun sabon annabi da suka yi shahada mutum goma sha hudu ne takwas a cikin mutanen maka al'ansar guda shida kuma a cikin mutanen maka da suka yi hijira goma sha hudu kenan to a irin wannan rana a cikin watan azumin ramadana kuma ga garjin rana yanzu ga shi mu ranar muna ta yi inuwa ne ko amma sai kuka muke ta yi kai ranar nan kai to su sahabbai a cikin ya a cikin ranan suka fita suka yi yaki ga azumi ga rana amma suka ba da rayuwarsu don wannan addini Allah ya saka musu da alkhairi yau gashi mun waye gari a cikin musulmi yau akwai masu zagin sahabbai ko suna nan wasu suna lubata sahabban annabi kaga mutum na zagin sai da abubakar ina zagin sai ni umar wani sai da abubakar annabi ya ce da za a ɗauko imanin mutanen duniya gaba ɗaya a ture a sa a sikeli a ɗauko imanin abubakar shi kaɗai a tsora a sikeli annabi ya rantsa ce wallahi imanin abubakar zai rinjaye imanin duniya gaba ɗaya to yau kuma shi ake zagi mamai zagin nan wai yana so wai shi wai shi anan shi kine mutumin kirki yana zina yana ƙarya yana annamima yana sauran saban Allah amma yana zagin wayannan bayan Allah kuma in ka tafi raunin manzon Allah sai da Abubakar ina nan a bayan manzon Allah ko sai duba na bayan shi ku jama'a inda ba mutanen kirki bane Allah zai bari a haɗa su da manzon Allah ba zai yi ba suna roƙon ƴan uwa ƙul huwallahu kafa uku Allah ya kai ruhinsu da niyan mu ma Allah ya yi mana yadda ya musu. Allah ya ba mu mutuwa na shahada. Shi shahada ba wai a fagen yaƙi ne kaɗai shahada ba. A'a kana kan gadon ka man ka mutu Allah zai baka da shahada. Eh mutumin da ciwon ciki ya ya murɗe shi ya yi shahada. Mutumin da ya mutu a cikin gobara ya yi shahada. Mutumin da ya mutu a ruwa ya yi shahada. Mutumin da aka zo gidansa aka aka mishi kisan gilla. ba na samun wasu haya kila ko a turo wani ya zo duk abin da kama su ce su ba wasu duk kawai an turo su kawai su kashe kane ko to wanda ya irin wannan mutuwan ya yi shahada mutumin da yan fashi suka tsare shi a hanya suka harbe shi ya yi shahada mutumin da yan kidnapper din nan so kashe ya yi shahada to shahada yana nan da yawa jama'a Allah ubangiji ya ba mu albarkar su wal huwa Allahu qafa Allah ya sa mu gama lafiya akwai tambayoyi ne akwai wani bawan Allah yau an kun ji sifikan ya yi ƙara fiye da kowane lokaci ko ya ba da kuɗi wurin dubu goma an saya koyar ɗin da suka lalace aka sa to amma ya ce yana roƙo don Allah kar a kira sunan shi to kwafi saboda Allah kenan amma shi ko da ka ce ko da sunan mutum bai bai ɓata ladan shi ba Allah yana bin zuciya ne to muna fata Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ya saka mishi da alkhairi sauran masu taimakawa Allah ya saka wa kowa da alkhairi masu sadaka Allah ya bada lada kowa nan da niyyarsa kowa da abin da ya kulla na alkhairi Allah ya biya mana kowa da abin da yake jin tsoro Allah ya magance mana ba muna kiran al'umma mu ci gaba da addu'a mu ci gaba da addu'a Allah ina jin addu'an al'umma manzon Allah Allah ina jin addu'a ko muna cikin wata ne mai alfarma idan ka zo buɗe baki ƴan uwa mu sa kasan mu a addu'a mu sa shugabannin mu a addu'a mu sa jihohin mu sa kawunan mu da zuriyar mu cikin addu'a yanzu kun duba da dala ya kai nawa wurin dubu biyu to yau sun ce dalan ya sauka ɗari tara dubu ɗaya kun ga an so mu samun sauƙi albarkar addu'ar da talakawa suke ta yi kuma mai ma yanzu wai yau ɗari biyar da sittin ko ɗari ɗaya a ɗari biyar da sittin ne a gidajen mai na na mega to kun ga alama Allah ya so mu amsan addu'ar mu wannan zafin ma jama'a ba sa addu'a Allah ya ba mu ni'ima Allah ya ba mu ni'ima Allah ya ba mu ni'ima mene mara
a tambayar da shi ne ta farko ya ce malam wata da fata malam ya sha ruwa lafiya ya ce wata akwai hannu tsaro da igiya sai muka kama ta saboda tsoro kada ta shiga mugun hannu da muka ɗaure ta a waje muna shigar mai akuyan yana wani shekara biyu kenan ba mu samu mai akuyan ba ta ainihin farko ta aika guda biyu mu ta sa da ɗaya ɗaya kuma mun yanzu ko ta ƙara abubuwa guda biyu sai ka ce dalili na ƙarin ƙarin bayani a kuma sanar da mu abin da kamata a yi da akuya.
to shi tsintuwa mutum ya tsinci abu shari'a ya ce kai cigiya shekara guda in ka ci giya shekara guda an samu mai shi ka bashi in ba a samu ba to ko ka ajiye ko ka yi amfani da shi amma sharaɗi duk lokacin da mai shi ya bullo za ka biya shi haka shari'a musulunci ya ajiye to tun da kun sayar kun yi kyauta da shi amma kyautar ne dai to ba ka yaba naka ba ka yi kyauta to ina nan dai a hannunku duk lokacin da Allah ya bullo da mai abin to za ku biya in kuma Allah bai kawo ba a koma ga Allah to wannan kuma ya koma wurin Allah ko kai dai ka bi ka'ida amma a shari'ar musulunci ka fito gida da asuba zaka zo masallaci kafar ka ya bigi wani leda kana buɗewa sai ga miliyan goma ne a ciki a'a yayin kun kun iya kai latsari kudi kudi Allahu akbar ta abin da ake so mana sai kai tigiya to kai tigiya in kai tigiya shekara guda ba a samu mai shi ba shikenan a ko ka ajiye ko kuma ka yi amfani da shi amma sharadi duk lokacin da mai shi ya bayyana ya ka biya shi kayan shi Allah ya sa mu dace
saurin tambaya na biyu. Wanda yake malam game da amsa da kabayan jiya. Ta ce mutum kwanu da ya zo ba sannan aka ba kashe shi kuma daga baya ya yi shahada.
Haka ne.
Ya ce malam to kafin ya so ya taɓa tuka ya yi aikin da yake.
Allah Allah ya fi shi malam. Saboda hadisin nan na wani bawan Allah da ya zo ya yi kisan kai ɗari ba ɗaya. Ya zo wurin wani malami yace ya karba kallahu nayi kisan kai ɗari ba ɗaya amma na zo zan tuba shi in na tuba Allah zai yafe min malamin ne yace kisan kai ɗari ba ɗaya yace eh yace kai Allah ba zai ma gafara ba yace ba zai mun gafara ba yace eh yace bari cika da kai sai ya kashe malamin ya zama nawa ɗari sai je wurin wani malamin kuma yace ya karba kallahu nayi kisan kai ɗari ba ɗaya na je wurin wani malami irinka na ce Allah zai min zamara ya ce Allah ba zai min zamara da haka na cika da shi to kai ma na zo Allah zai min gafara ko ba zai yi ba malam ya kalli takobi ya kalli wannan mutum da yake mai ilimi ne sai ce eh ba zan ce zai ma gafara kuma ce ba zai ma gafara ba amma zan baka shawara akwai garuruwa guda biyu akwai bukura akwai kafaratu bukura mutanen garin mutane mutanen kirki ne masu aikin ibada duk wanda ke garin mutumin kirki ne mutanen kamaratu kuma su kuma duk wanda ke garin aikin fasikanci yake mutumin banza ne ba mutumin kirki a garin da ka tafi garin mutanen kirkin nan ka yi kokari ka shiga cikin su ka ringa aiki irin nasu in aka yi sa'a Allah zai ma gafa sai ya ɗauki shawarar mala ya ɗauki hanya ya kama hanya zai je bukura garin mutanen kirki ya zo kan sha tale-tale musan shakar ta newo a ya rama nan wasai shi ba ya zo kan roundabout roundabout ga hanyar bukura ga hanyar kafaratu ya zo daidai wannan wurin sai mutuwa ya fada mishi a wurin sai ya mutu sai mala'ikun azaba suka zo da kayan azaba mala'ikun rahama suka zo da kayan rahama suna jayayya wannan suna kayan mu ne wannan suna kayan mu ne sai Allah ya turo mala'ika a gwada inda ya fi kusa da wurin na mutanen wurin ne da aka zo aka sa abu aka gwada aka gwada sai aka samu wannan gaban yatsa nan ba fa yatsa ba gaban yatsa wannan almula shine ya karu ana a bangaren mutanen kirki to sai Allah ya ce a faɗa musu ya mushi gafara ya tafi aljanna da hujjan wannan hadisi in dan court ko me yayi a court in dai har ya tuba ya dawo ya gyara aiki ya ce ya tuba inna allaha ghafurur rahim ina ba ta fahimce ni ko da hujjar wannan hadisi haka in mutum ya tuba ya bar abin da yake mara kyau Allah ce fasabbi bi hamda rabbika wastaghfiruhu innahu min hada tawwaba karka duba abin da yayi tunda da ya tuba ai ayyukan da ya kashe na waye ba na Allah bane bayin Allah ne muna fata Allah ya mun waye mana gafara Allah ya mana gafara mu ji a ko ku ta'u ku ta'u wannan da ba ruwan kaba ka turu wace tana ce malam ya sa tabi'u a addu'a da alhaji adamu mai aguwar kamawa da inna maimuna sai kuma wanda daga gidan yaran hawaya ta ce malam suna ce malam sa yaran hawaya addu'a da matan uwa Allah ya gafarta kuma musu suna wata lokaci malam na addu'a ta koyo da naira ɗari biyu ah amma na manta da kunda suka kira To.
Allah ya sani sai wani ya turo da kuɗi shi ya ce na so a sa Muhammad Bashar a addu'a ah sai addu'a kuma daga hannun addu'a uwan malam kuma suna shawarar malam kuka na ga mu da Allah ya gafarta musu da kuma malam kuka Allah ya kara masa lafiya Allah ya ba su da lafiya kuma ɗan uwansa Alhaji ya dan sallan shi ma malam ya tashi a addu'a Allah ya taimake shi
sai kuma wannan ta turo ta ce malam ina so a yi wa mahaifiyana addu'a samun lafiya yau shekara biyu kenan tana kwance ba lafiya Allah ya ba su lafiya sai kuma mijina shi ma Allah ko an a sa shi addu'a Allah ya buɗa masa aikin sa kuma ya ba ta arziki da rufe ya mara gida na kansa.
to Allah ya ba shi arziki kuma Allah sa ya kishiya kuma to abin da kika roƙa Allah ya yi mishi Allah ya ba shi kuɗin kuma Allah ya ba da abin da sai gida Allah ubangiji ya yi buɗi sauran wanda suke gidajen haya Allah ya hore muku duk wanda ke gidan haya alfarman annabi Muhammadu Allah ya hore mishi abin da sai nashi na kansa alfarman manzon Allah wanda kuma ba shi da halin rike iyali ubangiji Allah ya hore masa Allah ya mana buɗi na'am Sai wannan kuma ta ce da fata mala ya sha ruwa lafiya na'am sai ce mala ina so a sa yaya na uba da addu'a ya gina ya shiga shekara biyu da rasuwa.
Allah Sai kuma ya ɗan jiwo ina so ma da sa su zuwa zuwa Allah ya raya su.
to Allah Allah Allah ya gafarta masu kuma Allah ya raya su Yau muna turo da shi ma sadaka yake ya so a yi wa kan Muhammadu salati.
to za mu yi insha Allah Allah ya boro da annabi Allah kai ya kada zuwa hadaran manzon Allah akwai wanda ya tura daga wasu shi ko ce a yi wa musulman duniya da kasu da addu'a.
to duka za mu yi addu'a za mu haɗa jam'i gaba ɗaya akwai wata baiwar Allah malama rahmatu ita ma tana roƙon addu'a zuwa ga mahaifi babana Musa na Mission World Allah ya gafarta masa baki ɗaya akwai ƴan uwa da yawa da suka roƙi addu'a ga magabata Allah ya gafarta musu kuma muna kiran jama'a kai kokari a wannan wata ko ka ma iyayenka addu'a ko ka sa a musu addu'a Allah yana ninninka addu'a a wannan wata Allah ya gafarta musu duk wanda aka kira da wanda ma ba a kira ba dukkan mun nan kowa da nashi a kabari alfarman wannan wata alfarman annabi Muhammad